بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 20 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 33 cikin jirage darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam الحافظ أحمد ابن شعيب ابن علي النسائي أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi na al-Imam nasai wanda asali wani sashe ne na as-Sunan al-Kubra yana bayani ne akan wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mu'amala ta zamantakewa aure tsakanin miji da mata Allah ya saka ma malam Nasa'i da alkhairinsa idan ba manta ba za mu tashi a babi na arba'in da tara wanda Malam ya kira shi da suna zikiru likhtilafi ala qatadata fi wato ambatan sabanin masu riwaya daga qatada akan matsalar da muka ji a baya wadda ita ce matsalar ainihin wato hukuncin zakewa mace mai haila wanda muka ji cewa shari'a ta haramta kamar da Allah ya ambata karara wa atazilin fa atazilin nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahun sannan kuma suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta karfafa haka ta tabbatar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayi bayani akan cewa duk wanda ya aikata haka to akwai kafara akan shi wanda wannan kafara ita ce dinari guda da zai sadaka da shi ko kuma rabin dinari to waɗannan riwayoyin su ne ya fara kawo mana saɓanin da aka yi wajen nakalto su daga ciki ya kawo saɓani da aka yi akan wato masu riwaya daga alhakam ibnu uyaina yanzu kuma zai magana akan wato ɗaliban makarantar katada da nasu saɓanin wajen riwaya kafin ya zo kuma ya magana akan makarantar wato riwaya daga Husayf ibnu Abdurrahman al-Jazari rahmatullahi ala al-jami a takaitan takaitawa Imam An-Nasa'i yake cewa akhbarana Abu Asim Hushaysh ibnu Asram An-Nasa'i qala haddathana Rawh wa Abdullah ibn Bakr qala haddathana ibn Abi Aruba عن قتادة عن عبد الحميد عن مكسم عن ابن عباس أن رجلا غشي غشي امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار أو نصف دينار الإمام النسائي يتي أخبرنا أبو عاصم بابا عاصم واتو خشيش ابن أسرم wanda wani babban malami ne mai littafin kitabul istiqama على السنن ورد البدع babban malami ne malamin Imam Nasa'i ne da su Abu Dawud wanda ya rasu a shekara ta 253 ana mashi alkunya kamar da ya ambata anan da Abu Asim hafizun ne sabtun kamar da Imam Az-Zahabi yake fada a cikin Al-Kashif rahmatullahi alaihi sunan shi Khushaysh bin Asram bin Aswad An-Nasa'i mutumin garin su Imam Nasa'i ne qala yace hadathana Rawh yace Rawhu ya ba mu hadisi wato Roh ibn Ubada kenan shi kuma da shi da Abdullahi ibn Bakr ibn Abdullahi al-Muzani qala su biyun suka ce haddathana ibn Abi Aruba Sa'id ibn Abi Aruba ya ba mu hadisi an Qatada daga malam Qatada bin Di'ama an Abdul Hamid Qatada yace daga Abdul Hamid wato ibn Abdurrahman ibn Zaid bin al-Khattab jikan dan uwan sayyidina Umar ne wato Zaid dan Khattab radiyallahu anhu an Umar shike da da Abdurrahman shi kuma yake da da Abdul Hamid dan haka Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid ibn Khattab ina fata mun gane an Miksam daga Miksam ibn Najida ko Bajira da ana faɗin haka wanda Miksam rasuwarsa shekara ta ɗari ne da ɗaya yana da hadisi a cikin Bukhari da al-Kutubul Arba'a Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah shine yake riwaya daga Ibn Abbas radiyallahu anhu Ibn Abbas radiyallahu anhu ana biya ce anna rajulan ghashiya mar'atahu lalle wani mutum ya afkawa matarsa wa hiya ha'id tana halin jinin haila fa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi an yi tasaddaqa bi dinarin aw nisfi dinarin cewa ya sadaka da dinare guda ko kuma rabin dinare wannan kenan to kaga wannan riwayar daga makarantar Qatada zuwa ga Abdul Hamid zuwa ga Miksam ibn Aslam sannan ibn Abbas قال أخبرنا هارون ابن إسحاق أن عبدة أن سعيد أن قتادة أن مكسم أن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائد أن يتصدق بدينار أو نصف دينار har ila malik ara karbuwa daga Harun ibn Ishaq al-Hamdani mutumin garin Kufa ne hafizi ne cikin malaman hadisi ya rasu shekara 258 na'am yana da hadisi a cikin Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah shi kuma ce daga Abda ya ibn Sulaiman al-Kilabi an Sa'id ya ibn Abi Aruba wannan duka da isnadin ne irin wancan an Qatada an Miksam daga Miksam ibn As ibn Aslam an ibn Abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan annabi ya umarci wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani mutum wanda gashiyam ra'atahu ya auka wa matarsa wahiya ha'idun tana halin haila annabi ya umarce shi an yi tasaddaqa bi dinarin aw nisfi dinarin ya bada sadakar dinari guda ko rabin dinari qala akhbarana amr ibn ali yani al-fallas kenan qala haddathana asim ibn hilal قال حدثنا قتادة عن مقسم عن ابن عباس بمثله ولم يرفعه رفعه عبد الكريم وبينه sai kuma ya ƙara su riwaya ta hanyar malamin shi Amr ibn Ali al-Fallas daga Asim ibn Hilal al-Bariqi al-Basri wanda Imam an-Nasai ya kaɗi riwaya daga gurin sa qala shi kuma yace da sana qatada an miksam daga miksam din nan dai Ibn Aslam an Ibn Abbas bi mithlihi irin wancan hadisin walam yarfa'hu amma shi wannan bai dauga shi ba bai daga shi zuwa ga ainihin wato wato a makarantar miksam shi wannan bawan Allah bai daga shi ba a makarantar katada wannan bawan Allah bai daga shi ba wato hilal kenan sai ya bashi mauqufi yace rafa'ahu abdul karim wa bayyanahu abdul karim shi kuma da yazo sai rafa'a shi kuma ya bayyana wannan abdul karim shine ga yana abdul karim ibn malik al-jazari abu umayya zamu zo mu ji riwayarsa ita ce take bi قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم يعني الحنزلي بن راوية قال أخبرنا سفيان بن عيينة بن مالمي عن عبد الكريم عبد الكريم أبو أمية عبد الكريم ابن مالك الجزري أبو أمية شيني من رواية عن دق مكسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائط game da wanda ya je mu matarsa tana haila kala yace in kana damu abiban idan jinin ya kasance ɗanye ne mai gudana wato ciki tana cikin haila sharkaf shine abi abitan aka ce lahamun abitun wato ɗanye wanda bai bushe wanda ba a dafa ba fresh ɗanye da jini a jikinsa to haka addamu abit addamu addamu in kana damu abitan idan jinin hailan ya zama ɗanye yana yana zuba duk da haka ya je ya tambala a cikin wannan jinin fadinaru to ana bin shi sadakar dinari wajen dubu ɗari kenan wa in kana fihi sufra idan ku yayi fatsi fatsi wato yana tsammanin jinin ya tsaya ne ashe bai tsaya ba fa nisfu dinarin to nan kuma sai biya sai sadaka da kaman rabin dinari shine kaman ina makwanta a ran nan cewa a yanzu rubu dinari wajen dubu ashirin da hudu ne kuma kamantansa da haka ai rounding kawai a ce dubu ɗari dinari ɗin nan قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال أخبرنا هشام عن الحجاج عن عبد الكريم أم مكسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يطأ امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار قال أبو عبد الرحمن حجاج بن أرطاء ضعيف صاحب تدليس يساكي كربوا دقا مالا محمد ابن كامل المروزي قال شيكو إشي أخبرنا هشيم Hushaim ya ba mu labari Hushaim ibn Bashir an al-Hajjaj daga Hajjaj ibn Arta al-Kufi wanda ɗaya daga cikin a'lam kamar yadda Rabi yake faɗa yace ahadul a'lami ala linin fihi duk da yake yana da ɗan wato rauni ya rusuka ta 145 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-imamu muslim ya fitar da hadisin shi maqrunan bi ghairi sannan shi kuma a sa'irul arba'a to hajjaj dan arta yace an abdul karim daga abdul karim wato ibnu malik abu umayya an miksam daga miksam an ibnu abbas daga ibnu abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rajuli yata umra'atahu wa hiya ha'id sidna abdul abbas yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mutumin da ya auka wa matarsa tana halin haila faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tasaddaqu bi nisfi dinari zai sadaka da rabin dinari to kaga wannan yanzu ya zo da iyakance rabin dinarin kawai babu wancan zabin dinare ko rabin dinare da kuma bayani da zai biyo baya da muka ji a can baya game da me ake nufi da haka waye kaza waye kaza to wannan riwaya sai al-Imam Nasa'i yake cewa Hajjaj ibn Arta yace yace Hajjaj ibn Arta da'ifun sahibu tadlisin hajjaju dan abba yana da rauni kamar da muka ji da rauni kaɗan kamar da zabi ya faɗa da haka ba za a ihtimalin wannan mukhalafar tasa ba kowa na cewa dinarun aw nisfu dinarin shi kuma ya yanke keke da keke ya ce nisfu dinar dole za a kuskurantar da riwaya da haka wannan riwaya shi zama da ya ce hajjaj bin arta da'ifun sahibu tadlisin mai rauni ne kuma yana tadlisanci wallahu a'lam haka wannan riwaya ta zo da cewa kawai ta sadar gris dinari malamai sun abin nan ɗinta sun sun watsi da ita duk da yake wasu suna ganin a ɗauka cewa wato za a iya karɓanta da wasu tawiloyi amma dai magana mafi inganci shine wannan wannan riwaya mai rauni ce akwai shi zuzi a cikinta wanda wannan bambance-bambancen da aka samu kuma su ne suka kullu suka yawaita har ma wasu suke ganin hadisin ma kamar muttaribi ne wallahu a'lam kun ji wannan game da zikrul ikhtilafi ala qatadata fi sai kuma ce zikrul ikhtilafi ala khusayf ambatan sabani da aka yi na wannan riwaya daga abin da aka roto daga ainihin wato khusayf binu binu abdurrahman al-jazari dan uwan khassaf tau'ami ne ga khassaf ibnu abdurrahman wanda shi Husayb bararren bawa ne a gidan Sayyidina Uthman dan Affan ya rasu shi wannan bawan Allah wato Husayfu kenan a shekara ta 136 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sannan yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a malamai sun yi maganganu akan sa Imam Ahmad ya ba fashi wasu kuma suna ganin cewa shi sai ulhimdi da haka la yuhtamalu tafarruduhu fi masail hadisiya irin waɗannan قال أخبرنا يوسف ابن عبد ابن سعيد بن مسلم المسيسي قال أخبرنا حجاج عن ابن جرير عن ابن جرير قال أخبرني خصيف عن مكسم عن مكسم أخبره أن ابن عباس أخبره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصاب امرأته وهي حائض فأمره بنصف دينار da sake kawo wata riwaya wadda ita ma irin waccan ce ta fuskar shizuzi ya ce akhbarana yusuf ibn abdul ibn sa'id bin muslim al-misisi mutumin garin misis ya rasu shekara ta 271 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace hadathana hajjaj shine dai wancan da muka ji ibn arta an an ibn jurayj daga abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj babban malami rahmatullahi alaihi قال شي كما يتي أخبرني خسيف خسيف ابن عبد الرحمن الجزري يابان حديثي إنجي ابن جريج أم مكسم شوى شي كما لغا مكسم مكسم كما يتي أن أن مكسم أخبره أن ابن عباس مكسم ابن أسلم ya bashi labarin cewa sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu akhbarahu ya bashi labari أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم cewa wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annahu asaba mar'atuhu ya zake wa matarsa wa hiya ha'id tana halin haila fa amarahu bi nisfi dinarin sai ya umarce shi da ya sadaka da rabin dinari wannan ma riwaya ita mata daga cikin wanda suka kawo matsaloli ita riwaya Imam Tirmidhi ne wannan da Ibn Majah da Abdurrazzaq da ibn abi shayba da da wasu su kuma isnadin ta ingantacce ne amma sai kama da watan ittirabi a yadda abin yazo wallahu a'lam قال أخبرني هلال ابن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا خسيف أم مكسم قال كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف دينار يتصدق به wannan riwaya kuma Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaihi ya kabota daga Malam Hilal ibn al-Ala ibn Hilal Abu Amr al-Bahili wanda ya rasu a shekara ta 280 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Imam An-Nasa'i cikin Ashabul Kutub Sittah ya kadaitu da yin riwaya daga wannan malami wato Hilal ibn al-Ala yace haddathana Hussein wannan Hussein huwa ibn Ayyash al-Bajidai shine wannan Hussein din Hussein ibn Ayyash da yayi mujawara a ƙasar Makka daga baya ya tashi rahmatullahi alaihi to ya karbo daga wannan malami daga ainihin wato Hussein al-Bajidai shi kuma Hussein yace haddathana Abu Khaythama qala haddathana Husayfun Abu Khaythama yace Husaifu ne ya ba mu hadisi yake cewa an miksamin daga miksam kana rasul kana rasulu idza waqa'a alamra'ati kana rajulu idza waqa'a alamra'ati mutum ya kasance idan ya jike wa matarsa wa hiya ha'id tana halin haila amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yi tasaddaqa bi Amar sallallahu alaihi wasallam bi nisfi dinarin ya tasaddaqu fi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sashi ya tanaji rabin dinari ya sadaka da shi wannan riwayar ma al-Imam Tirmidhi ya rawaito ta a cikin sunan dinsa da shi kan shi Ibn Majah da Abdurrazzaq Sana'ani da Abubakar ibn Abi Shayba dukkanin sun rawaito da Ahmad ibn Hanbal ta hanyoyi da dama zuwa ga wannan ainihin isnad ina fata mun gane سما ليس كتشوا وأخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن خسيف عن مكسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار هاي لا وكاركاو ودغا محمد ابن علي ابن ميمون wannan malami ya ce haddasan al-firyabi Muhammad ibn Yusuf al-firyabi ya ba mu hadisi qala al-firyabi ya ce haddasana Sufyan ya ibn Uyayna an Khusayf daga ainihin Khusayf ibn Abdurrahman qala Khusayf an Miksam daga Miksam ibn Bajra ko Najda qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace fil ladhi yaqa'u 'ala al-mar'ati illazi yaqau ala imra'atihi wa hiya ha'id kamar da hukuncin mutumin da zai je gun matarsa ya biya buƙatarsa alhalin tana haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaddaqu bi nisfi diyari aga wannan riwaya ita ma ta zo da batu akan mene akan nisfu dinar to ana ta samun wato ƙarin riwayoyi kenan ta kowace fuska ina fata muna ganewa wannan ita kuma riwaya ita ma iya tana cikin Tirmidhi da Ibn Majah da Abdurrazak da Sana'ani a cikin wato musannaf ɗin kowannen su rahmatullahi aljami. Malam ya ci gaba da cewa قال حدثنا قال أخبرنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن خسيف عن مكسم عن ابن عباس قال إذا أضاف نش إذا أصابها حائدا تصدق بدينار وقال مكسم فإن أصابها بعد ما ترى الطهرة فنصف دينار ما لم تغتسل wannan kuma riwayar fatawa ce daga ibn Abbasin ta dai isnadi ta Ibrahim ibn Ishaq al-Hanzali ta hanyar manya-manyan ɗalibansa su Abdurrazzaq sana'ani shi kuma abdurrazak daga babban malamin sa shine ma'amar bin rashid shi kuma daga wato daga husayf husayf yace daga miksam miksam yace ibnu abbasin yana cewa da kai idza asabaha ha'idan idan ka je kai jifa idan ya je ya tarar da ita ha'idan tana halin hailatta wato tana yin haila regularly na fata mu gane idza asabaha ha'idan idan ya zakke mata tana halin haila tasaddaqa bi dinarin sai sadaka da dinari guda sai ya cire dinari guda a cikin dukiyarsa sai ya sadaka qala miksamu miksamu yace fa in asabaha ba'da ma tarat tuhura idan ko ya je mata ne bayan ta ga tsarki kafin ta wanka yace fa nisfu dinarin malam tattasir sai ba da rabin dinari matukar bata riga da ta yi wanka ba قال حدثنا قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن خسيف عن مكسم عن ابن عباس قال ابن عباس يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل دقى علي بن حجر ابن إياس السعدي حافظ متيقن من المعم من من المأمونين على الحديث وندا يبرب غدازا يكوما غرم مرو ya zauna ya da ilimi a wajen haka dinga tsammanin ma nan ne asalinsa daga malamin sa Sharik ibn Abdullah daga Husayf daga Husayf Husayf yace daga Miksam Miksam yace daga Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya magana fi rajulin game da mutumin da waqa al-imra'ati wa hiya haid yaje kan mace mata auren sa tana haila fa amarahu an yi sadaka bi nisfi dinari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da ya sadaka da rabin dinari qala abu abdurrahman sai na sai yace wa ya fita da wannan hadisi yace hadha khata'un wannan kuskure ne ina kuskure yake takaituwa akan rabin dinari kuskure ne yace wa sharik laysa bil hafiz sharik ibn abdullahi mai riwaya daga husayf ba mai haddace karatunsa bane yana da matsala da haka ba za a shirin da gare shi ba yani hadisi sahal ibn hadisa Sahal ibn Salih yana nufin hadisin Sahal dan Salih wannan bawan Allah da zai kawo mana yanzu game da da wannan hadisin to wancan mutum shariku bai bai haddace shi ba mala yace akhbarana Sahal ibn Salih al-Antaki قال حدثنا محمد بن عيسى وابن الطباع قال أخبرنا شريك عن خسيف عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار الإمام النسائي كاركا رواية دق سهل ابن صالح الأنطاكي البربري حافظ ثقة من حفاظ الحديث وان دينا دا حديثي أتكين أبو داود دانا أتكين إمام النسائي شيكم يتشي حدثنا محمد بن عيسى يا كرؤو دق مالا مسلم بن عيسى وابن الطباح yace shine Muhammad ibn Isa ibn Tabba ga wanda ba su san shi ba qala yace fa akhbarana sharikun shariku ya ba mu riwaya an Husayf daga Husayf an Ikrima daga Ikrima wa ibn Abbas radiyallahu anhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi alladhi ya'ti ya'ti ahlihi wa hiya haid ga wanda yake zakewa mai ɗakinsa tana halin haida duk wurin da aka yi bai su ba sannan abin da ake gani a aikace ma bai bi ba billazi ya ati imra'atu ya ati alawai haid kala yace ta saddaqu bi nisfi dinari sai sadaka da rabin dinari Allah shi kyauta sai mala yace qala haddathana qala nani qala akhbarana ali ahmad ibn harbin قال حدثنا أبو معاوية عن عن حجاج عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال آه قال عن ابن عباس آه آه قال في الرجل ليواقع امرأته وهي حائض game da mutumin da ya je gun matarsa tana haila kala ya ce idan waƙa idan ya je gun ta fi damil abit tasaddaqa bi dinari wa in kana fi sufra tasaddaqa bi nisu dinar wannan riwaya duk da yake mawqufiya ce akan Umar amma mun sa da hukunci aka Abdullahi dan Umar mun ji hukunce hukuncen ire-iren ta a can baya shine yace daga Ahmad ibn Harb Abba'i dan uwan Ali ibn Harbin ne ya rasu a shekara ta 63 Allah ubangiji ya gafarta mishi قال يتي حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الدرير الكوفي يا أبو حديثي الله قاف التامشي قال يتي حدثنا معاوية مني من جه حديثي دقى أبو معاوية حدثنا أبو معاوية الدرير أن حجاج دقى حجاج ابن أربع شما فوفيساني آه أفن شما حجاج ابن أربع من رواية يعني من جيش أبايا an Husayf daga Husayf an Sa'id ibn Jubair daga Sa'id dan Jubair an Ibn Abbasin daga Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda Ibn Abbasin yayi magana yace fir rajuli game da mutumin da yuwaqi umra'atahu wa hiya ha'id zai je wa matarsa tana halin haila yace ya tasaddaq idza waqa'a idza waqa'a fi dami idan ya je ya sadu da ita a cikin ruwan jini na zuba jini na zuba al-abit wanda yake mai zuba mai danshi mai sabunta tasaddaqa bi dinarin to sai sadaka da dinari guda wa in kana fi sufrati idan kuma ya kasance jinin ba a samu sai an saka ya audugar nan an duba fa nisfu dinarin to shine za a bada rabin dinari da haka dinari babba ga wanda ya dauko aiki babba dinari karami ga wanda shi kuma ya dauko rabin dinari ga wanda ya dauko wato aiki karami kamar wannan ina fata mun gane قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي, عن علي بن بدي بذيمة عن سعيد بن زبير عن ابن عباس أن رجلا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض فأمره أن يعتك نسمة خالفه محمود بن خالد يوم سيقرأ كاو رواية إلى يودق الإمام أحمد بن حرب أحمد بن حرب عفوا أحمد بن حرب الطائي shine dan uwan Ali ibn Harbin ko kamar yadda muka ambata a baya to wannan Abdullahi ne ibn Muhammad ibn Tamim shi kuma yace haddathana Ayyub ibn Musa Ayyub ibn Musa ibn Amir al-Ghafiqi wanda shine kamar da suka ce Musa ibn Ayyub ne Musa ibn Ayyub ibn Isa an-Nasibi Abu Imran wanda kuma wannan yafi dacewa kuma kalli ɗalibai da malaman da suke riwaya daga gare shi domin shi wancan Musa ibn Ayyub al-Ghafiqi ibn Amir ba shi da Walid ibn Muslim a cikin masu riwaya sa wallahu alam daga Walid ibn Muslim dan Shihab al-Ambari wanda Muslim ya fitar da riwayar sa da al-Imam abin nan wato An-Nasa'i an ibn Jarir daga Abdurrahman ibn Yazid ibn Jarir wancan da muka ji a karatu na baya ina fata mun gane an aliyin daga aliyu ibnu bazima aljazari ya shiga ta iya talatin da shida yana da riwaya a cikin alkutubul arba'a an sa'id ibn abi aruba daga sa'id سعيد ابن جبير أمين عن ابن عباس دقى ابن عباس أن رجلا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض فأمره أن يعتك نس أن يعتك نسمة خالفه محمود بن خالد النبي صلى الله عليه وسلم يوم تون وند يا أنت يا يا إنهن تجمع تستنا هلا النبي تمشي أنت يا أنت باوا تمشي للي للي أنت باوا ina fata mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi lalle lalle ya enta ainihin wato bawa sai mala ya ce khalafahu mahmud bin khalid mahmud bin khalid ya saba masa wannan riwaya tana da ainihin matsala insha qala akhbarani mahmud ibn khalid ga riwaya mahmud dan khalid din shine ya saba ma wato shi bin abdullahi ibn abin musa ibn ayyub kenan mai riwaya daga walid ibn muslim to wannan mahmud ibn khalid as-salma as-salmani السلمي محمود ابن خالد السلمي يا رسول شكرا تقريبا 49 هجرة من الله صلى الله عليه وسلم yace haddathana al-walid ya ibn muslim ibn shihab din can al-ambari qala haddathana ana abdurrahman ibn yazid as-sulami daga abdurrahman dan yazid as-sulami qala samitu yace naji ali ibn bazima ali dan bazima يقول هنا تشوى سميت سعيد بن جبير يقول ناسي بن جبير هنا تشوى سميت بن عباس يقول ما جاب لدى عباس هنا تشوى قال رجل يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائد يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ناجي وما تاتا تنا حال هيلا يتم بي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي آه ف ف ف وهي حائد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم fa'amarahu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama an yi a tika nasma, nasma, sanabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce rile ‘yanta bawa, wa ƙalab na Abbasin, wa ƙimatun nasma yau izin bi dinarin. A wancan lokacin ƙimar wato bawa ɗin to dinari guda ɗaya, kamar ka ce dubu ɗari kamar da maka ambata. قال أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا المؤتمر قال قرأت على فضيل عن أبي حريز أن أن أيفع حدثه أن حدثه أنه سأل سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان فقال كان ابن عباس يقول من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم شهر أو أو إطعام ثلاثين مسكينا قلت ومن وقع على امرأتي وهي حائض أو سمع أذان الجمعة ولم يجمع ليس له عذر قال قال كذلك كذلك اتك رقبة قال أبو عبد الرحمن أبو حذير أبو حريز ضعيف الحديث وأيفأ لا أعرفه قال حمزة أبو حزير عبد الله بن الحسين قاضي سجستان وكاجي وانا رواية اتشي رواية دي إشارة واتو رواية مالا عبد الله ابن عبد الأعلى عبد الله أبو سوري محمد ابن عبد الأعلى da ya ce wato wato shi kuma daga Mu'tamir huwa ibn Sulaiman qala qara'atu ala Fudail yace na karanta a wajen Fudail bin Maisara kenan al-Uqayli Fudail ibn Maisara al-Uqayli shine wannan Fudail din ina fata muna biye shi kuma Fudail yace an abi Hariz daga Abu Hariz Abu Hariz shi kuma yace daga ainihin wato wani mutum mai suna Uh, uh, aifa daga aifa'u wannan shi ne za ku ji ya ce uh, wato wato majhuli ne shi bai san shi ba e, bai san shi ba don haka shi ne daga cikin matsalar da aka samu a isnadin haifa dinnan haka kawai ya zo aifa'u aka ce yana riwaya daga sa'idu ɗan jubair shi kuma daga gare shi abu harizin yana riwaya majhuli ne ko kuma kamar yadda zabi yake faɗa yace du'ifa annahu haddathahu ya baiwa abu harizin labari cewa annahu sa'ala sa'id ibn jubair ya tambayi malan sa'id dan jubair amman aftara fi ramadan game da hukuncin mutumin da ya sha azumi da gangan a watan ramadana ma'ana ya karya azumi qala yace kana ibn abbas yaqulu man aftara fi ramadana fa alaihi itku raqaba wanda ya karya azumin sa wato ya je wa iyalinsa cikin watan ramadana to zai enta ainihin wuya aw sawmu shahrin ko kuma ya azumin wata aw it'amu 30 miskinan ko ya ciyar da mabukata mutum 30 qultu sai na ce mishi in ji aifa'u kenan wa man waqa'a ala imra'atihi wa hiya ha'id to wanda ya je gun matarsa kuma tana haila fa Allah gaba ta malam aw sami'a adhanal jumu'ati ko kuma wanda ya je an kira sallar juma'a wa lam yujammi' bai je juma'a ba laisa lahu udhrun kuma babu wani uzuri kawai sakaci da rashin daukar addini da muhimmanci qala sai ibnu abbas yace sorry sai saidu yace masa kazalika itku raqaba shi ma wannan abin da ke kan shi ɗan tawiya mutumin da ya ji kiran sallar juma'a haka nan kawai ki zuwa to sai ya sadaka da dubu ɗari mutumin da ya je wa matarsa tana halin jini haka nan ya je ya rufa ido ya je gurin ta shi ma to sai ya sadaka da dubu ɗari qala abu abdurrahman abu abdurrahman an-nasai yace abu hadirin abu hadirin da'iful hadith wannan abu hadirin mutum ne mai rauni saboda kamar da ibn hazir yake faɗa ce saduqun yukhbi'u saduku yukhdu wa aifa la arifu aifa na sai yace bai san shi ba wasu malamai kuma sun ce sun san shi amma da'ifi ne qala qala hamzatu abu hazir abdullah ibn al-husayn qadi sijistan shine alqalin garin sijistan wallahu a'lam babu mudaja'atul ha'ibi wa mubasharatuha babi na 51 kenan malai yace mudaja'atul ha'id hukunci akan kwanciya ko runguma da miji zai iya yi wa matarsa mai halin haila wato a saba mai huda waɗanda su ba sa yin haka wa mubasharatuha kwanciya wuri ɗaya da ita da rungumarta قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم قال لم يذكر فيه الأسود فلما كان في آخر مرة ذكره عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إهدانا تتذر وهي حائض ثم يباشرها وربما قال يباجعها wannan hadisi ya imamu nasai ya ce mana anan ya karɓo shi ne daga Ismail ibn Mas'ud al-Jahdari wanda ya rasu kafin 248 imamu nasai ya yi riwa daga gare shi banda sauran ashabul kutubis sitta shi kuma yace haddathana Khalid wato Ibn al-Harith al-Hujaimi al-Basri Abu Uthman wanda ya rasu shekara ta 186 wannan malami yace haddathana Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj babban malami Amir al-Mu'minin rahmatullahi alayhi am Mansur ya'ni ibn al-Mu'tamir shine Mansur qala yace samitu Ibrahima wato an-Nakhai kenan qala yace lam yadhkur fihi al-aswada lokacin da Ibrahim ya ba mu wannan riwaya kawai ya ce Ibrahim sai ya ce an Aisha bai ambaci alwasita bainahuma ba wanda shine al-Aswad ibn Yazid wanda shi Ibrahim din can dan gidan yayan wato Ibrahim Aswad dan dan uwan mahaifiyar Ibrahim ne Allah sa na ya hausa daidai Aswad ibn Yazida wanda kullum zaka ji Ibrahim an-Nakhai na rawaya daga gare shi shine Aswad ibn Yazid an-Nakhai to da Aswad da mahaifiyar Ibrahim an-Nakhai ƴan uwa ne da haka Aswad babban sa ne ko kawun sa kenan za a ce ko dan uwan dai mahaifiyarsa eh al-Aswad ibn Yazid ibn ibn Yazid an-Nakhai an ce yayi aikin haji tsakanin aikin haji da Umara yayi sama da guda 80 bawan Allah ne cikin Ubbadu wanda an ce yakan yi azumi har sai yayi kamar zai mutu ya suma hatta hatta yugma alai har sai an yi kamar ya suma ya mutu sannan sai kuma ya farfado haka Allah ya bashi wannan karfin ibada Allah ya gafarta mishi to shine yace falamma kana fi akhir marra wata rana kuma da aka zo malam zai ƙara ba mu karatun nan sai yace zakarahu anil aswad sai aka ji ya ce daga Ibrahim daga al-aswad daga Aisha radiyallahu anha yace qalat aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana tattaziru annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan umarci ɗayan daga cikin wato matan shi wacce take halin haila kuma ranar girkin ta ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta dauki ainihin ya'muru ihdana tattaziru sai ta saka ainihin kwarjalli ma'ana ta yi shigar da zai zama ta tare wannan ainihin wuri ko da sha'awa ta motsa ba za a kai gari shi ba ina fata mun gane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake saka ta daya daga cikin matan shi tana haka wahiya haidan tana cikin haila thumma yubashiruha bayan ta kulle jikinta ta gyara sai ya zo yin bashirin ta ya rungume ta warba ma kala wani mai riwaya kan ce yubaji ko kuma su kwanta a wuri daya wannan nuni zuwa gaba a kyaman mata masu haila ko ko ko da suna haila za a ci gaba da mu'amala da su za a ci gaba da zama da su za a ci abincin su da sauransu shi zaka ga shi a ƙasa ya kawo mana ta'aliqin da Imam an-Nawawi a cikin sharhin Sahih Muslim a wannan waje da yake cewa fi jawazun nawmi ma al-ha'id wannan hadisi na nuna halastin yin bacci tare da mai haila walittija'i ma'aha walittija'u ma'aha da kuma wato kwantawa wuri ɗaya da ita fili hafin wahid a cikin abin rufa guda idza kana hunaka ha'ilun yamna'u min mulaqatil bashara amma ya zama akwai wani abu wani mayafi ko wani zani ko abin rufa wanda zai hana wato fatar hannun shi mijin nata ta iya taɓa fatar jikinta ma baina surrati wa rukba abin da ke tsakanin cibiya zuwa gwiwa to nan a wannan dare da take haila nan wajen nogo area ne ba a so ya zama an bar shi yadda hannunsa ma zai taɓa wato tsurar fata aw yamna'ul farja wahdahu ko kuma wani abu wanda zai hana ainihin wato kaiwa zuwa ga al'aurata inda man la yuharrimu illa al-farja wajen wanda suke ganin cewa farjin ne kawai haramta da muqaddimat sai su ce inda aka saka abin da ya rufe farjin sauran ko da an taba mata ko da cinye ta ba rufe ba komai qala al ulama'u la tukrahu mudaja'atu al ha'id wa la qublatiha qublatuha malamai suka ce ba a kyamatar da mutane su zauna ainihin wato su yi hufira da hulɗa da sauransu da mace mai haila shine mubaja'a kwanciya wala qublatuha ko kuma sumbantanta wala listimta'u biha ko kuma ya ji daɗi da ita su yi wasanni su yi rungume-rungume su ji daɗin junansu fi ma fauka surrati wa tatar rukuba duk abin da ke saman cibiya da kuma ƙasan gwiwa to babu komai akai wala yukrahu wad'u yadiha fi shay'in min al-ma'iat kuma ba makaruhi bane dan mace mai haila ta sanya hannunta a cikin wani abu da yake liquid ruwa ko miya ko kunu ko wani abu da yake ma'a wanda yake sa'il wato mai mai ruwa ne liquid ne to ba haramun bane ba kamar da Yahudawa suke cewa ba wala yukrahu ghasluha ra'sa wa zawjiha kuma ba haramun bane ba a kyamatar da ita ta wanke kan gashin kan mijinta alhalin tana haila au ghairi kuma wani mijinta min maharimiha daga cikin wanda suka haramta gare ta wa ko kani ko mahaifi ire-iren waɗannan yace wanda yake min maharimiha wa tarhili wa tarjili za ta iya kuma yi ma mijinta shace mishi kitso ta mishi ainihin wato kum duk wannan ya halasta mala yace wala yukhrafu tabquha ba a kyamatar girkin mace mai haila ba irin yadda wuda suke ba ba su cin girkin mace mai haila a ana ci wa ajnuha haka nan ba a kyamata wala yukhrahu tabakhaha wa wa ajnuha haka nan kullu da ta ta ainihin binnan ta dama shi dan yin kosai ko awara ko wani abu daga cikin wanda ake irin waɗannan ko dan wake ko makamantansu to wannan ma babu laifi akan shi wa ghairi zalika min as-sana'i da kuma dai sana'a take siyayya take ko kasuwanci ko sai da man gyada ko manja ko tunkuza ko me duka abin take ya halarta ba za a hana ta yi ba wasu urha wa irquha tahira ne da miyau da ainihin wato a a zuffa da duka mai tsarki ne na jikin mai haila wa kullu hadha muttafaqun alayhi nau yace duk wannan malamai sun hadu akan shi وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه الاتفاق شدينا اختلاف العلماء سابان مالمي دك يا نقلت وأن مغنغنو جاء الإمام النووي يتي نقل يارو هكيتو شواني الإمام أبو جعفر بابن جعفر محمد بن جرير محمد بن جرير الطبري ya hakaito a cikin littafinsa a fi juz'i fi kitabi fi kitabihi fi mazahibil ulama wa ijma'il muslimina a littafin shi na mazhabin malamai da ijma'in wato musulmai ala nahwi hadha ya kawo maganganu da kwatankwacin wannan ma'anar da na kawo anan jima wa nawi wa dalailuhu min as-sunnati zahiratun dalilai da suka zo baza-baza a cikin suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da tabbatar da abin da aka tabbatar a nan suna nan a fili karara mashhura kuma kowa ya san su wa inna ma qala Allah ta'ala abinda Allah yake nufi da ce fa'atazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna ku gujewa mata suna cikin haila kada ku kusance su sai sun yi ainihin tsarki yace fal muradu a'tazilu wata'ahunna an ce da aka ce fa'atazilun nisaa ba ana nufin a guje ma komai nasu ba ana so a guje ma saduwa da su da haka ma'anar shi fa'atazilu wata'ahunna kar ku kusa da saduwa da su wala taqrabu kar ku kusance su wata'ahunna kar ku kusance ainihin wato saduwa da su wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai na ganin burin mu sarara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba saboda yanayi na gajiya da halin tafiya da sauransu sai Allah ya kamar sai sai mu tashi muwakalatul haidi wa shurbi min su'riha wal intifa'u bi fadliha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi